idan kuma ana faɗa da shi banna yake ba yana faɗa ba ne don bin haƙƙinsa yana faɗa ne don banna
man kana fi khaslatun min hunna wanda yake tare da tada ɗaya daga cikin tadodin nan wanda yake da ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un nan hudu ko dai a ce duk sanda zai faɗi magana sai ya yi ƙarya ko kuma wanda duk sanda wato aka yi alkawari saɓawa yake ko kuma aka yarjejeniya da shi yaudara yake ko ya faɗa to yana yin faɗan ne don ya ɓanna ba wai yana yin fada ba ne don ya ba haƙƙinsa
kana fi haslatun minan nifaki to za a ce ya sami ɗabi'a daga ɗabi'un munafunci ta yi da aha sai fa in ya bari sai in ya daina
da sana mamur bin kasirin akhbarana sufyanu an al-amashi an ibrahim at-timi an abi an ali radiyallahu anhu qal sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi yace ma katabna an nabi sallallahu alaihi wasallama illa alqur'ana ba wani abu mu iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da za a ce manzon Allah mu kadai ya faɗa wa muka rubuta abin da muka rubuta daga wajen manzon Allah qur'ani qur'anin da kowa ya sani ba wani ci daban ba wa ma fi hadhihi sahifati sai kuma abin da yake cikin takardar nan قال النبي صلى الله عليه وسلم abin da yake cikin takardar shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce المدينة حرام ما بين آ- irin ila kaza a madina haram hurumi ce madina hurumi ce ba daidai ba ne a ce za a kama farautar cikinta ba daidai ba ne a ce za a sare bishiyarta wadda ba shukawa aka yi ba tun daga waje da ake kira a irin sunan dutse ne har a je waje kaza
kamar a da Wato da waya sadakan ma bai na airin wa saurin wata waya kuma ma bai na airin wa uhudin a manzala ce in wanda ya faru da wani abu a wannan awawa wuraren mulisan ko ko wani wanda ya ja ya ba shi mafaka ya ba da mafaka ga maɓannaci fala ila na yana fillahi Allah ta tabbata gare shi wal da mala'ikati mala'iku wan nasu da ajma'ina mutane jama'a da jama'a mutane gaba daya la yuqbalu minhu adalun wala ba za a sadaka karɓi farilla ba ko nafila wa zimmatul muslimina wahidatun alkawarin musulmi ɗaya ne yusabiha adnahum wanda yake kasansu ma yana iya aiki da ita yana iya tafiya da ita ma'ana idan kafir am, idan musulmin da ba kowa ba ne ma a cikin musulmi amma ya ce ya ba kafiri alkawari ko ya ba kafirai alkawari ba za a taba su ba ya Mm.
zama wajibi akan dukkan musulmi kas su taba wannan kafirin Mm.
ko kas su taba wannan kafirin kamar a kafara musliman wanda ya warware wa musulmi fala ila na fillahi to lana Allah ta tabbata a Wal kansa mala'ikati, da mala'iku wan nasi da ajma'ina.
mutane gaba daya la yuqbalu minhu sarfun da za wala a kan adalun farillarsa ba ko nafilarsa wa man wala qauman bighairi izni mawalihi wanda bawa ne amma sai ya mai da hankali ya haɗa kansa da wasu mutane daban ba iyayen gijinsa ba fala ila na to fillahi shi ma la'ana Allah ta tabbata a wal kansa da mala'ikati wan mala'iku nasu da mutane ajma'ina gaba ɗaya la yuqbalu minhu sarfun wala ba za a adalun karɓi farillarsa ba ko nafilarsa
قال أبو موسى أبو موسى بن موسى الناجي.
هاشم بن القاسم حدثنا إسحاق بن سعيد عن مم.
أبيه مم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu huraira ya ce كيف أنتم إذا لم تجد- تجد- تجتبوا دي- دينارا ولا- ولا درهما a ya za ku zama lokacin da lamari zai kai matsayin ba inda za ku je ku karɓo haraji na dinari ɗaya ko na dirhami ɗaya ba inda za ku je ku karɓo jizya ba inda za ku je ku karɓo haraji فقيل له sai aka ce da abu huraira وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة yanzu a hangenka za a kai matsayin a ce musulmi ba inda za su dan karɓo jizya ba inda za su dan karɓo haraji قال إي يجب والذي ورد.
نفس أبي هريرة بيده Na rantse da Ubangijin da rayuwar Abu Huraira ta tabbata ga ikonsa.
عن قول الصادق المصدوقي Wannan magana ba na faɗa muku ba ne ta gaban kaina. Na faɗa muku ita ne daga faɗin manzo, sallallahu Alaihi wasallama wanda duk maganar da ya zo da ita gaskiya ce. Kuma wanda ya cancanta duk maganar da aka ji ya faɗa a yadda da ita a gaskata.
قالوا Sai wanda suke wajen suka ce, أما ذاك me zai kawo haka?
قال sai sai ya abu huraira ya ce tuntaha ku zimmatullahi wa zimmatu za a warware rasulihi sallallahu alaihi alkawarin wasallam.
Allah za a warware alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan musulmi Mm.
suka koma zalunci ko da wanda za su zalunta kafiri ne to abinda za su zama da shi shine Allah ya dora musu kaskanci sai ya zama duk kankanta kafiri ma ya iya lakuce musu hanci ya zauna lafiya saboda sun warware alkawarin Allah sun warware alkawarin manzon Allah Allah ya faɗa wanda aka yi alkawari da shi ba daidai ba ne a taɓa ko da an ga zai wata ɓanna to a sanar da shi kafin a ce an taɓa shi to wa yashudullahu azza wa jalla quluba ahli zimmati a sannan sai Allah ya ƙarfafa zukatan waɗanda suke kafirai kafiran da da suke zaune cikin musulmi da alkawari su ringa ganin to ma me sai sun zauna da wani alkawarin musulmi sa iya yadda suka ga dama me musulmin za su iya yi musu zamana ona ma fi aidihim shi yasa a sannan sai su ce su ba za su ba da wata jizya ba
babun wannan babi ne حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل ش- شهدت سبيني a na tambayi a bawai shahidta siffina نعم galaci yakin siffin yakin da aka yi tsakanin sayyidina ali allah kare dagare shi da sayyidina muawiya قال نعم ya ci kwarai فسمعت سهل بن حنيف na ji يقول salam da hunaifa yana cewa اتهموا رأيكم to ce fahimtar ku a gaba da wannan yakin shi salim da hunaifa bai goyi bayan a yakin ba shi yasa maganar da yake yana yi ne da duk bangarorin biyu yana yi da bangaren sayyidina ali yana yi da bangaren sayyidina muawiya مم. رأيتني يوم أبي جن- جندل na gani ranar da aka yi sulhun hudaybiya ranar da abu jandal ya gudo daga wajen kafirai ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم da a ce أنا a رددته.
sannan ina da wata dama ta in ce yadda manzon Allah ya ce ai ba haka za a yi ba to a ran nan da na ce ba haka za a yi ba saboda ina gani dan kwana ne musulmi ane masa azaba ya gudo amma kuma aka ce a mai da shi hannun masu yi masa azaba shi yasa abin ya so samun zuciya dan dai manzon Allah ne ya ce a yi to ni kuma ya zai yi
وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفزئنا ba mu ajiye takubanmu ba bisa kafaɗinmu don wani lamari da ya zai firgita mu ba tsoro ba ne ya sa muka tsaye da yaƙi إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه in muka bar yaƙin don wani dalili sai wannan ya kai mu barin yaƙin ya kai mu waje mai sauƙi mu ya kai mu ga lamarin da za mu iya gane shi غير أمرنا هذا ba wannan ba ba wannan rigimar ba مم.
ya sa wannan rigimar ni shahara da zan baku ku je da yaƙi gaba ɗaya duk bangarorin biyu ku bar yaƙin za a gano mafita Mm.
haka shi sahal ibn hunayfin yake hange Mm.
Mhm.
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن آدم حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه حدثنا أبي بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بسفينة mun kasance a siffina فقام سالم sahal ibn hunayfin ya tashi ya فقال ce أيها الناس ya ku mutane اتهموا أنفسكم ittahimu amsuku to ci kawunan ku فإنا كنا مع رسول mun الله صلى الله kasance da عليه annabi وسلم sallallahu أيام alaihi wasallam a ranar الحديبية hudaybiya ولو نرى قتالا laƙatarna da mun ga mu yaƙi to a sannan ba abin da zai hana mu yaƙi ma'ana ba ba ba ma kokawa da rashin makami ko rashin ƙarfi muna da jama'a isassu muna da makamai da ma iya yin yaƙi جاء عمر بن الخطاب Umar na ɗabi ya zo قال يا رسول ya ce ya الله rasulallahi لسنا على الحق ashe mu dinnan ba mu da gaskiya وهم على الباطل ashe kafiran nan ba kan ƙarya suke ba قال بلى manzo Allah ya ce ƙwarya ƙarya haka ne Umar mu dinnan akan gaskiya muke kafiran nan akan ƙarya suke فقال sai Umar ya ce أليس قتلانا في الجنة to ba ko yaƙi ba kai da su dan sun kashe wani a cikin mu ashe waɗanda aka kashe a cikin mu ba aljanna za su ba وقتلاهم في ko kuma النار duk wanda aka kashe a cikin su su kafirai wuta za su قال da بلى za ce kwarai haka ne abin قال umar ya ce فعلما نؤدي الدنية في to ديننا me zai sa a nuna mana wulaƙanci a kan bin addinin mu wani dalili ne za mu yadda a nuna mana wulaƙanci
أنرجو yanzu mu koma madina الله بيننا وبينهم eh? alhali ba mu yaƙe su ba in ya so Allah ya hukunci tsakaninmu da su a nuna waye ma mai gaskiya mu yaƙe su ma ai ko ba komai Allah ya nuna waye mai gaskiya
Kala manzo Allah ya ce Ibn al-Hattabi kai Umar inni rasulullahi ni da kake gani manzo ne na Allah
wala yudhiyani Allahu abadan bayan da za a yi Allah ya tozarta ni har abada wannan sulhun da ka ga na na yadda a yi shi ko da yake a zahiri kamar yadda da kaskanci ne amma duk isa da ɗaukaka na cikin sa
fandala Na'am.
kamar ila Abi Bakarin magana din da manzo Allah ya faɗa wa Abubakar kamar bata gamshe shi ba Umar ya sake tafiya wajen Abubakar fa qala lahu misla ma qala lin nabi sallallahu ya faɗa wa Abubakar irin maganar da ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace innahu rasulullahi Ah, abubakar ya ce da shi umar ka tsaya ka biyan da ya faɗa ka daina hange-hange domin shi manzan Allah ne manzo ne na Allah wala yudhiyahu Allahu abadan bayan da za a yi Allah ya tozarta shi har abada fa nazala suratul fatahi a nan ne suratul fatih ta sauka fa qara'a rasulullahi da zara sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam ya wa sallam ala karanta daga umar umar har ƙarshen ta fa qala umaru umar ya ce ya rasulullahi ya rasulallahi awa fatahun huwa yanzu wannan surun da muka yi da kafiran nan wata nasara ce wani budi ne qala na'am manzon Allah ce kwarai nasara ce babba
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت asma'u ta ce
قد- نعم قدمت ع- آه، قدم علي أمي mahaifiyata ita ce kutailatu bintul haris ta zo wajena نعم وهي مشركة alhali ita bata musulunta ba هي أحد قريش lokacin da ake yarjejeniya da mutanen makka tsakanin mutanen makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إذ أحد رسول الله صلى الله yana عليه cewa manzon وسلم sallallahu alaihi wasallam yarjejeniya ومدتهم مع أبيها da kuma mu- a, muddar da aka ɗauka musu cewa an ajiye yaƙi har shekara goma ta zo tare da mahaifinta shine harisu فاستفتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ita asma'u sai ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama فقالت ta ce da يا shi رسول ya الله rasulallahi إن أمي قدمت علي a mahaifiyata ta zo wajena وهي راجبة alhali tana mai sa ran zan mata wani abu zan ba ta wani abu afa asiluha daidai ne in mata kyauta kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da asma'u na'am kwarai ta yi mata liha ki mata kyauta
bawul musalahata ala salasata ayyamin shi yasa a iya ba kafiri kyauta kenan na'am ba a ce sai wanda muke musulmi kadai za a ba kyauta ba bari ma ai akwai inda aka ce ma wasu malaman suka ce har zakka ma a iya ba kafiri in ya zama haka din zai zama hanya ta jan hankalinsa zuwa ya musulunta Hmm.
to bawul musalahata ala salasata ayyamin babin cewa a iya ajiye yaƙi kwana uku A musulmi su yi sulhu da kafirai cewa ajiye yaƙi na zuwa kwana uku a wakacin malumin ko wakaci abin sani Hmm. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي أن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama لما أراد أن يأتمر yayin da ya nufin ya fita umra a sh- watan zulkida أرسل إلى أهل مكة a ya aika wajen mutan makka يستأذنهم yana neman izininsu ليدخل don ya مكة shiga makka فاشترطوا عليه suka yi masa sharaɗi ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال cewa in ya shiga ɗin kada ya zauna a makka sai kwana uku kawai
ولا يدخلها إلا بجلبان سلاح kuma in zai shiga makka ya shiga makan da ƙananan makamai kin ya shiga da manyan makamai
ولا يدعو منهم أحدا kan kuma in ya shiga makka ya tsaya kiran wani a cikinsu zuwa ga musulunci in ya shiga ya kyale su kawai ya abin da yake gabansa ya kyale su su yi abin da yake gabansu قال ya ce فهذا يكتب الشرط بينهم علي بن أبي alin da abin طالب ɗalibin ya haɗu yana rubuta sharaɗin tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka ƙurayshawa فكتب ya rubuta هذا ما صالح هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shine abin da muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sulhu da shi faƙalu sai mutan maka suka ce lau alimna annaka rasulullahi sallallahu alaihi ai wasallam mu dinnan da mun san cewa kai manzo ne na Allah lan namna aka ba za mu hana ka shiga makka ba wala baya anaka da sai mu cefa da kai shi yasa mu ba mu yadda a ce za a kira ka manzon Allah ba walakin kutub sai dai yadda za a rubuta haza ma qaza alaihi muhammadu wannan shi ne abdullahi yadda Muhammad bin Abdullahi ya sulhu faƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wallahi muhammad bin abdullahi gaskiya ne ni din nan ni ne Muhammad bin Abdullah wallahi ni ne Wallahi Muhammad bin Rasulullahi.
Abdullah kuma wallahi ni manzo ne na Allah qala yace wa kana la yaktubu manzo Allah baya rubutu qala Yace- wa qala li aliyin sai manzo Allah ya ce da sayyidina Ali umhu ka rasulullahi shafe magana da ba sa so wa qala aliyun sayyidina Ali ya ce wallahi la amhahu abadan ni har abada ba zan safe shi ba Kala.
da zai ce amhu sai ya fa luga amhahu na'am ana cewa mahahu ya mahahu Mhm. qala yace manzo Allah ya ce fa arinihi ka nuna min wajen to qala yace fa arahu iyahu sai nuna masa wajen fa mahahu an-nabi sallallahu Allah alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam bi ya yadihi shafe da hannunsa falamma dakhala Eh, alai- ya ga manzo Allah alaihi salatu wassalam ya shiga makka wa madal ayyamu a shekara mai zuwa aka samu kwana uku atau aliyan sai qurayshawa suka je wajen Ali faqalu suka ce da shi ba ka mursahibaka haɗa masa fayartahil ya ta- ya bar mana garinmu daman kwana uku muka yi da shi zai zo to an yi kwana uku فذكر ذلك لرسول الله صلى الله manzo عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya faɗa wa manzon sayyidina Ali ya faɗa manzon Allah abinda qurayshawa suke nema فقال نعم manzo Allah ya ce kwarai ya tashi zamu yi wa musu garin su ثم ارتحل sannan ya tashi ya ban maka
باب الموادعة من غير وقت babu a iya yin sulhu ba tare da an ɗebi wakaci ba وقول النبي صلى الله عليه وسلم da kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أقركم ما أقركم da ya ce da الله به.
mutanen haibara zan kyale ku ku ci gaba da zama a haibara yadda Allah ya nufi za a kyale ku
باب الرجية في المشركين في البئر babu a iya jefa gawawwakin kafiran da aka kashe a wajen yaki a cikin rijiya
ولا يؤخذ لهم ثمن a- ba a karɓar a, s- a, kuɗi na jefa su ɗin da aka yi. ba a cewa sai an biya lada to حدثنا عبدان بن عثمان قال عبرني أبي عن شوبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه abdullahi قال masudin Allah ya ƙara dagare shi ya ce بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد wata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sujjada وحوله ناس من قريش من المشركين a makka alhali akwai wasu jama'a mutane daga ƙurashawa daga kafirai daura da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam إذ جاء عقبة بن أبي معيط sai kuma tuna abin بصلاة جور mu'ayin ya zo da mahaifa ta wata taguwa ya dora a bayan manzo sallallahu alaihi ولم wasallam يرفع رأسه a manzan Allah bai daga kansa ba saboda حتى in ya جاء daga الفاطمة kan عليه السلام in ya daga kan jinin da yake cikin mahaifa duk kwaranyowa zai a jikinsa shi ya sa ya daɗe a wannan halin har aka samu wani ya je ya faɗe maza ya faɗa wa fadima tana gida fadima ta zo da sauri ta أخذ من ɗauke زاره ta ɗauke wannan mahaifar daga bayan manzon Allah ودعت على من صنع ذلك ta yi mummunan addu'a ga duk wanda suka aikata irin wannan قال النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce اللهم عليك ال- اللهم عليك ملاء من قريش Allah ina roƙonka ka riƙi jama'an nan ta Qurayshawa اللهم عليك أبا جهل بن Allah ka riƙi هشام Abaja Halibin Hishami وعتبة بن lokacin ربيعة rabi'ata da وشيبة shebatun بن ربيعة rabi'ata da وعتبة ukatun بن abi معيط mu'aidin da وأمية umayyatu bin بن halafin علب da ubayyun أبو halafin بن ko حلب.
ubayyun halafin فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر abdullahi bin mas'udin ya ce dukkan mutanen nan da manzon Allah ya ambata sai ga su na gan su an kashe su ranar yakin badar Eh, rubba yawmin atahu uqubatu ashqal qawmi yas'a wa fi yadayhi sala'u bi hadisin ata hadisu wa hal yati bi ghairi al khaba'is al hubasa'u karramahu hina sujudi alayhi wa sana minhu tarhaqul ashqiya'u fa ada al sujud hatta atatu fa ada lahu bintu zahra'u لا تشيرين إذا كما منع الأرض من الخسف أو تخر السماء غير أن الجريمة كان كريما وحليما فأخر الاجتراء راح شمس الوجود يدعو عليهم وببدر قد استجيب الدعاء نعم.
سرعوا كلهم هناك ومنهم في قليب قد ألقي الأشلاء نعم So, fawalku fi bi'irin aka jefa su a cikin rijiya gara umayyata nan da shi umar ya tumna Au halafin Ubayy.
ko ubayu fa inda wuka da rajulan fahaman shi kata mutum ne mutum ne kata falamma jan ruhu da aka fara jansa don a jefa a rijiya kadda ar sai ausaluhu gabobinsa suka ringa gutsun tsirewa qabala an yulqa fi kafin ma a bi'irin ce an jefa shi a rijiya
babu ismil gadir babin zulubin mai yaudara wal fajiri ga wanda ya yaudara daidai ya yi yaudara ga wanda yake na kirki ko ya yi yaudara ga wanda yake maɓannaci حدثنا أبو الوليد shi yasa wanda da aka alkawari da shi ko da maɓannaci ne to kada a saba masa Na'am.
matuƙar dai ba a kan ɓannar aka yi alkawarin da shi ba wanda zama alkawari kan ɓanna ba daidai ba ne نعم حدثنا أبو الوليد حدثنا شوبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله ya kama عليه daga annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce كل قادر لواء يوم duk wani mai القيامة yaudara za a ba shi tuta a ranar alkiyama قال أحدهما ɗaya daga cikin marwaitan ya ce ينصب za a kafa masa wannan tutar وقال الآخر ɗayan ya ce Yura za a yawmal gan shi a qiyamati.
ranar alkiyama يعرف به da za a gane cewa mayaudari ne da sababin wannan tutar da take tare da shi
حدثنا سليمان بن عرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال abdullahi bin umar allah ya kare da gare su ya ce سمعت النبي yadda صلى annabi الله عليه وسلم sallallahu يقول alaihi yana cewa لكل قادر لواء a duk wani mai yaudari za a kafa masa tuta ranar alkiyama ينصب za a kafa لغدرته masa shi saboda yaudara حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن داووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Allah Abbas in Allah kare da gare su yace قال رسول الله صلى manzo الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya يوم ce, الفتح يوم ranar فتح yakin مكة bu- ranar buɗin makka لا هجرة ba sauran hijira daga makka ba sauran a ce za a bar makka a koma madina don a tsira da addini ولكن جهاد ونية sai dai abin da ake bukata da gare ku duk sanda yaƙi ya kama ku yi yaƙi ya zama koyaushe a shirye kuke da yin haka وإذا استنفرتم Dan duk فانفروا sanda aka ce ku fito to ku fito وقال يوم فتح manzo مكة Allah ya faɗa ranar da aka buɗi makka إن هذا البلد wannan gari makka حرمه الله Allah ne ya sanya shi Yawma gari mai khalaqa samawati alfarma wal tun ard.
daga sanda ranar da aka halitta sammai da kasai فهو حرام بحرمة shi mai الله alfarma ne da wannan sanya wadda Allah ya masa mai لا alfarma يوم القيامة har zuwa ranar alkiyama وإنه لم يحل القتال فيه Da- lamarin da sha'anin ya a Ahadin.
cikinsa bai Abadin.
taɓa halatta ba ga wani kafin ne ولم يحل لي ni ma ɗin ba a halatta min shiga sa da yaƙi ba نعم إلا ساعة من نار sai ko gwargwadon sa'a ɗaya a yi ne هو حرام a بحرمة yanzu الله ya dawo mai alfarma da alfarmar da Allah ya bashi لا يوم daga القيامة yau har ranar alkiyama لا يرد شوكه ba daidai ba ne a yanke ƙayarsa ولا ينفر صيده ba daidai ba ne a zautar da dabbar da ake farauta a cikin haramin makka نعم ولا يتكد لقدت- لقدته illa man Illa man arrafa ba arrafa.
daidai ba ne wani ya tsinci wani abu a makka sai fa in cigiya zai ولا يختلى خلاه ba daidai ba ne a yanki ciyawarsa وقال العباس Abbas ibn Abdul Muttalib amman manzon Allah Allah kare da gare shi yake يا رسول ya الله Rasulullah إلا sai fa الإذخرة icen kirya فإنه لقينهم domin icen kirya makera na amfani da shi ولبيوتهم kuma suna amfani da shi wajen rufe gidaddajin su dakunan su قال manzo Allah ya ce Illal illal izkira.
izkira shikenan banda ke banda kirya نعم
alhamdulillah sai ta أنا ce مثلا أحيانا har yanzu har har zuwa ranar alkiyama ba daidai bane a shiga makka da yaki
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما